ake nema fatar mazuwa ake nema a wajen ko na idan abu wannan lugar ko ba a waka ba eh kwarai kwa ai luga ce cewa aka yi luga ce tunda aka ce luga ce ashe ba rarura ba ce ta waka ne ta bi rarura ce shi ne yake ba ta ana ba sa ko da ba a waka ba to in maka ala kullu shay'in qadir hakika ubangiji ne ko mai iko ne bisa komai kai ko iko ne bisa komai da ne mun ba ta kaddama kamar ina kawo hujja ne ga abin da ya gabata cewa tunda ubangiji ko mai iko kan komai ashe kana iya karɓar mulki daga wanda yake da mulkin ka bayar ga wanda bai da mulkin kuma da kira farko zai mulki ba sai a yi gari ya ga wasu gaba wanda ake ganin yau ai mulkin sa sai dai abin da hali ya amma ran da Allah ya so na ma ɗaya hakan sai a yi gari babu shi sai a yi gari babu shi ko a ce an ture shi ko a ce ba an ɗauke ransa gaba ɗaya baya rayuwa to tulijin laila tulijin laila fil nahari wa tulijin nahara fil laila وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب أولد الليلة يا أولد كيف كنت شجد دري في النهار a cikin yini da kulijin nahara take shiga kuma da yini fil laili a cikin dare ko zai da kullum min huma da mala kasal wal aha kowanne daga cikin su sai ya samu da kura dangane da abin da ya rage daga ɗaya asali ya ce da yini daga fitowar rana har zuwa faɗuwar ta awa goma sha biyu dare daga faɗuwar rana zuwa fitowar ta awa goma sha biyu amma lokacin sai ya zama dare ya hausa ya haura haka kuma da kuma ya zama yinin ya haifar ya haura haka a kamar yanzu a nan muna halin da yake yinin ya fi daren ne sau da yin kai da yake ya fara raguwa da yana raguwa a hankali a hankali yanzu a maimakon a ce muna da dare awa goma sha biyu yini awa goma sha biyu a daren namu da fi awa goma sha ɗaya da minti ishirin ba ranar ko ta kai wajen yinin ya kai awa goma sha biyu da wajen minti arba'in tun da ranar ba yanzu tana tana fitowa wajen shida da minti goma sha biyu kuma kwantata da sai wajen shida da minti hamsin da biyu ko a yanzu to amma ana tafiya ana tafiya nan gaba wajen sanda watan oktoba na turawa ya kama kamar wajen biyar ga watan oktoba sai ya koma kuma daren da ranar a nan sun gano daidai duk suna awa goma sha biyu awa za su koma awa goma sha biyu ranar za ta fito kamar shida wato a sannan da minti goma sha biyu kuma ta faɗi shida da minti goma sha biyu zai zama ranar sannan ta kai mun faɗi a shida da goma sha biyu yanzu duk tafiyar da ake yi nan gaba wato fitowar ranar kusan kaɗan ne zai bambanta nan da wajen wata biyu kusan lokaci ɗaya ranar za ta ringa fitowa kusan kuɗan bambancin ɗan kaɗan ne sai kuma bayan kuma sai a koma kuma daren ya tace a cikin rana ya tace a cikin rana har ya kai wajen awa goma sha uku ba a mintoci rana ta komo awa goma sha ɗaya kawai da mintoci to dangane da munan ne ina waɗanda suka fi mu nisa a arewa su bambancin ya ma fata ya ma fata tunda akwai inda rana take kaiwa awa bata bata ta awa goma ba daren ya kai awa goma sha hudu wani lokaci ko kuma a samu akasin haka munan da muna dabba haɗin istiwa ne ko wata wani hayya tana fitar da abin da yake mai rai nuna da mai yiki daga abin da yake matacce kan insani kamar yadda ubangiji yake fito da mutum mai rai nuna mutfaci daga mani wa da'ir ko tunso nuna daurati daga kai wata wani gina mai yita tana fitar da matacce kuma kan mutfaci kamar mani shi kuma daga mutum kalmar ta kai daga sunsu ko kuma a fitar mummuni daga wanda ya saka kafiri ga abu jahal yana cikin ɗanyen masu gaba da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko wasu ma suke cewa ai ma a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam shine kan gaba wajen gaba da Annabi sallallahu alaihi wasallam amma Allah ya fidda ikrimatu daga jikinsa ikrimatu din nan ko da yake sai a ƙarshe ya musulunta sai wajen wutan da aka buɗi Makka bayan an buɗi Makka ne sannan ya musulunta amma kuma sai Allah ya sa yana cikin manyan sahabbai kan gaban goshi a wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam kaga Allah ya fidda mai rai kenan daga wanda yake matacce haka ne kuma aka fidda wanda yake mataccen daga wanda yake mai rai sai gano a samu uba musulmi ne ya kwa lamarin Allah kuma kuma zama ɗau shi ba haka ba ba shi ƙwararri yana faɗa mana lamarin annabi Nuhu da ɗansa har ma ta kai jannu Allah yake faɗa wa annabi Nuhu ya Nuhu innahu laysa min ahlika wannan ba kai ka haife shi amma ba a cikin iyalinka domin abin da kake so shi bai tafi a kansa ba shi yasa da ana cikin iyalinka ba innahu amalun ghayru salih wata zuɗin ta sha ubangiji kai kake azurta wanda kai baka azurta shi da gairi hisab ba da tare da lissafi ba an rufa ya su an arzikin da yake ya wuce a lissafa an yana lissafa amma karuwa yake ba kai lissafin ba wani sabo ya zo wani sabo ya zo kawai mun gani kai kufin al'amal ba tare da wani tawakkufi bisa aiki ba wa illa idan ba ba ya ba ala amalin minna ba a ce arzurtawa ta daga wajen Allah yana tawakkufi bisa aiki namu da mu ba mu komai ba har abada domin aikin namu ma nawa hakika ai Allah ne mahalicin sa wallahu halaqakum wa ma ta'maluna ya amuhu bari ma da ba zai wala miki lana ne amahu ba yan yi wa zai wannan manna da neman mai sa ba na ni miki lana ne amahu alatin ya bai zura kun fina haka take tare ita kuke tare da ita ni'imomin nan da muke gani da Allah ya yi mana kamar ji da gani da zance da hannaye da kafafu da wani wannan duk mun same su ne daga wajen Allah ba dan mun yi wani abu da muka cancanci a babu ba baiwa ce kawai ta daga Allah subhanahu wa ta'ala subhanal halim kwanci ya tabbata ga ubangiji wanda yake mai tsarki wanda mai hakuri wanda ba ya gaggauta azaba ga wanda suke saban sa sai Allah ya bawa ni'imar amma bawa akwai ni'imar ya saba wa Allah Allah ya ba mutum mulki amma a cikin mulkin ya dinga saba wa Allah Allah bai ba mutum dukiya a cikin dukiya ne ya dinga saba wa Allah to Allah ya ba mutum ilimi a ilimin ya dinga saba wa Allah to Allah ya hubbe wa mutum hannu ya dinga ɗaukar hannun yana aikata abin da yake sabon Allah haka ne bi sauran gaɓoɓi bi a gabu wannan an in baban ubangiji mai haƙuri ba ne lokaci sai a ƙace wa mutum ni'imar da aka yi masa amma kuma sai a ƙwale shi ya zama ko dai gaba a ƙaddara ya tuba ko kuma ya zama haka ɗin istidiraji ne gare shi kuma shi da ni'imomin tare da yana saba wa Allah ya ko istidiraji ne aka yi masa ya ta yi zurmini ya ta yi zurmini من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه wanda aka gama bayani akan cewa Allah shi ne wajibi a fuskance shi shi ne lalle a bauta masa kuma ba wani addini karɓaɓɓe wajen Allah in ba musulunci ba aka kawo kuma hujja akan cewa komai fa na nan da ikon Allah to shi aka kawo wata aya wadda wato an gama shimfiɗa dalilan da zai sa waɗanda ake faɗawa su karɓa su yadda da haka da ciki ayar ita ce na tanzilin mu'minuna wa kafirina aula kada waɗanda suke mummunan su ce za su riƙi kafirai a matsayin masoya imanunan da za su ringa jibintar su a yi hibbunan a su ringa son su ya milu na idan su ringa karkata zuwa gare su ba daidai ne ba tun da kafirai sun ban tsarin Allah sun ba addinin da yake karɓaɓɓe wajen Allah. Ina nuna su kyale wa ko ko ba haka kai da kafirai a wata zalisi na mimuwa na kai mulmuminin sun ƙetare mummunai da haɗa kansu a maimakon su haɗa kai da mummunai sun haɗa kai da kafirai ai tariki na ƙasar da lula yake a nan ai sun bar taƙaita haɗa kansu da mummunai wanda abin da ake neman su su haɗa kai da mummunai kawai da zalika tarku ya su duk da sura ta yi barin nasu ko ya iya zamowa gaskiya da fuska biyu wato ya iya afkuwa daga gare su ta hanyoyi biyu kauniha mushtarikatan bainal kuffari wal mu'minin na farko shine a ce sun haɗa kai da kafirai ta wani wajen sun haɗa kai kuma da mummunai ta wani wajen to a wannan halin sun saba wa umarnin da aka ba su a wannan aya ko sun keta hannun da aka yi musu a wannan aya ko mota satan bil kufari ko ba zama gaba ɗaya ma ba sa yi da mummunan suna yi ne kawai da kafiran da surata ne da da ta nufin matsukin lahi kowanne a cikin surorin guda biyu ya shiga a cikin dai abin da hannun nan ya fito fili baro baro ya bayyana shi wanda mun wajibi alal mu'minin abin da yake wajibi akan wa'anda suke mummune wasurul muwalat wal mahabbati ala ba'ri ya zama hada kansu da jibintan lamarin da soyayya ya zama ya takaita ne ga mummune ɗan uwansu ko yaushe ya zama mummune sun hada kansu su zamo jiki daya gaba daya yanda ba yanda za a yi a taba wani sauran su ce ba a taba su ba yanda jiki daya jiki ɗaya idan an taɓa ƙafa a jikin nan hatta kai kokawa yake duk sauran gaɓoɓi kokawa suke inda yake ya zo a hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallama idan saka min urun tada'a lahu sa'irul a'ra'i bil humma da an ce wannan gaɓar ba lafiya to duk sauran gaɓoɓin ma ba lafiya yatsa ɗaya bai da lafiya a kafan mutum duk gaba ɗaya sai ce bai da lafiya bai da lafiya kansa ba lafiya jikinsa kirjinsa ba lafiya cikinsa ba lafiya menene nasa ba lafiya da sababin ciwon wannan yatsan guda ɗaya na kafarsa to haka ake so a ga mummune ya zamo da wani abu ya taɓa wani a cikinsu dukkaninsu dukkaninsu kamar su aka taɓa ya zamo kokari za su yi su ga maganin wannan sun yi maganin wannan wannan abu wa man ya fa'al zalika wanda ya ce shi abin da ya sa a gaba shine ya haɗa kai da kafirai iwale mai jibinci lamarin kafirai ya zama su ne abokan haɗa kansa su ne zai abuta da su su ne zai yarjejeniya da su su yake saurare falaisa min Allah fi to ba ruwan Allah da shi baya cikin tsarin addinin Allah kai ya ɗauka musulunci yake falmana abin da ake nufi annahu kafirun ya zama kafiri kenan idza talana alaihi idan muka samu gano shi fala nubqihi ba za mu kyale shi ba bal na katuluhu bari hukuncinsa a kashi musan ma zindikan wa munafikan sai a ce ya zama zindiki kenan ko ya zama munafiki illa an tattaku min hutike sai fa idan kun aikata bayyana cewa ku masdaru taqaituhu tuqatan dinnan mazari ne na taqaituhu na kiyaye shi ko taqituhu da babin fariha taqituhu atqahu atqahu taqituhu na kiyaye shi atqahu wato ina kiyayesa shi tuqatu wato awansa ko alatu ko alatu jami'in sa yakan zo da tuka da tuka asalinsa wato wuqayatu saboda asalin takaɗin waƙa ne waƙa ne wawi ne shi yasa ana so a gan shi a kamu sai a dai a duba babun wawi sai a duba babun wawi tunda asalin tarwa wuce ai ta hafu mahafatan in kun ji tsoro tsoro falakun muwala tuwon bin lisani to a sannan kun samu a fili a baki ku nuna kun haɗa kai da su dunar kalbi amma a zuciyarku ba ku haɗa kai da su ba a zuciyarku kai ya zama kun haɗa kai da su matukar za a samu musulmi har a zuci yana nuna haɗa kai da kafiri to ya tabbata ba fa addinin musulunci yake ba ba addinin musulunci yake ba wa haza qabla izzatul islam malamai da yawa suka ce wannan ba da dama a cikin cewa a iya nunawa a baki cewa ana tare da kafirai kafin a ce musulunci ya samu ɗaukaka ne wato tashiri'i ne wanda ya zo farkon musulunci amma da musulunci ya samu ɗaukaka sai ya zamo an ɗauke wannan tashiri'i ba daidai ba ne a koyaushe musulmi ya nuna shi ya haɗa kai da kafiri wai jari fi man fi balade hukuncin yana gudana har yau har gobe a cikin musulmin da ya samu kansa musulmin da ya tsinci kansa a ƙasa laisa ƙauyen fiya da bai da ƙarfi a ciki to a sannan nan ya nuna yana tare da kafiran da baki amma zuciyarsa tana tare da musulmi to wannan ai masa hanzari shi irin wannan ake kira taqiyya ai al-islam laysa qawiyan fi tilka al-ballati ai zama musulunci ba shi da karfi a wannan garin min ahlil kubri kamar a ce sarakan wannan garin su sanya masu tafi da mulki kafirai ne wasan nan abin da yake wajibi a rarrashe su a zahiri a fili a nuna kamar ana tare da su har sai Allah ya hukunta lamarin da ba makawa sai ya amku domin musulmi a duk inda yake dai ba makawa a ƙarshe sai an karɓe komai ya koma hannunsa in kaga musulmi suna zaune a waje amma ba su suke tafi da lamarin wajen ba to ba su tsaya addininsu ba amma in dai sun tsaya addininsu ba makawa sai lamarin wajen ya koma gare su wa'ada Allah lazina amanu minkum wa amilu salihati la yastalifannahum fil ardi kama salafal lazina min qabli Allah yayi alkawari wallahi wa'anda da suka tsaya imani a cikin ku suka tsaya ayyuka irin na imani to ba makawa sai an karbe duniyar an bayar gare su sai sun koma su suke da ta cewa a duniya to kamar yadda ya afku ga manzo sallallahu alaihi wasallama cewa wata ran yana zaune a gidansa sai ga wani mutum ya zo ya kwankwasa kofa sai manzo Allah ya ce waye ya ce wane ne sai manzo Allah ya faɗa a boye bi isa ahul ashirati kai wannan mutum ya munana mutumin jama'an nan ya munana amma kuma lokacin da manzan Allah ya fito zuwa ga mutumin sai ya sakan masa fuskarsa ya haɗu yana tausasa masa a wajen magana yayin da mutumin nan ya gama abin da yake ya tafi sai aisha ta ce da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kai amma yau na ga abin mamaki daga gare ka na je ka kana faɗar magana amma kuma da ka zo sai kai aiki saɓanin yadda na ji ka faɗa sai mazala ce ya aisha to ya aisha fi wujuhi qaumi mu muna sakin fuskan mu a gaban wasu alhali zakatan mu tana la'antar su a zahiri mu nuna musu mun saki fuska gare su amma a zuci abun ba haka yake ba wa yuhadharukum Allahu nafsa ubangiji yana ba ku tsoro ku kiyaye shi an ya garaba alaikum kai ya fishi da ku kai ya sauka muku da azaba in walaitumuhu in kuka ce ko sai kun haɗa kai da kafiran nan in kuka ce sai kun haɗa kai da kafiran nan to ku tabbatar Allah zai sauka muku da azaba ko kaskanci sai a wayi gari shugaban da yake ya haɗa kai da kafirai amma a ƙarshe sa ma ta zamo a hannunsu ne sai yaya kuma wato ya fada fushin Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna karfafa da Allah da ya nuna karfafa da addinin da yake kai da haka bata faru ba gare shi wa ilallahi almasir duk dai irin abin da bawaye ya tabbata a ƙarshe dai ga Allah zai koma duk irin abin da bawaye to fa ba shi da wata makoma sai ga Allah subhanahu wa ta'ala almarji'u makoma fa yujazi ku shi yasa Allah yana nan yana jiran ku ku dawo gare shi zai muku sakayya da duk irin abin da ku aikata ta yi bawa a duniya aikata abin da yake sabanin Allah amma Allah ya kyale shi a kyale shi ba a taba shi ba a duniyarsa daman shi ya aikata sabanin abin da yake saban Allah ne dan duniyarsa ta yi kyau to shi kenan a kyale shi duniyar ta yi kyau gare shi amma a karshe me zai faru ba dole dai zai bar duniyar nan ba dole zai bar duniyar nan afara ta in mata ana musu ne su maja an ma kanu adu ma a gani an ma kanu mata'un yanzu da za a kyale mutum ma ya shekara dubu dubu dubu a duniyar nan yanda yake so haka za a yi masa amma dai a ƙarshe aka ce ba makawa sai ya bar duniyar nan sai ya koma ga Allah wannan in ya koma ga Allah zai fara wata rayuwa ne rayuwar da ba ƙarshe gare ta rayuwa ce madawwamiya kuma ɗayan biyu ko dai a cikin aljanna ko a cikin wuta rayuwa ce da ba waje na uku wannan biyun ne kawai to menene amfanin dubu dubun da ya a cikin a wannan duniya me an dai zamo karshe ya kare a azaba azaba wadda take madawwamiya wa mahum bi harijina minan nari قل إن
تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير كلهم تنيد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تخفوا ما في صدوركم
in kuka ɓoye abin da ke zukatanku kulubikum abin da ke zukatanku min muwalatihim daga jibintarsu a cewa ku a zuciyarku kun fi son kafiran nan kun fi son haɗa kai da kafirai kun fi son ku tafi da lamarinku da kafirai amma a zahiri kuke bayyana wa mutane kamar ku musulmi ne masu tsayawa ne ga iyakokin Allah aw tubduhu ko kuma ma kuka fito fili baro baro kuka bayyana cewa daman ku kun fi son hada kan da kafiran zuciyarku da zahirin ku duk sun karkata ga kafiran to ya alamullah ku sani Allah yana sane da haka kayu ku boye ku yaudari mutane mutane su dauka ku na Allah ne a fili kun fi kowa zagin kafirai amma a zuciya zuciyar ku ta fi karkata ga kafiran fiye ga da addinin musulunci kun yaudari bayan Allah bayan Allah za su dauka ku har haka abin yake a zukatanku amma dai ku tabbata ba za ku yaudari Allah ba yastafuna minan nasi wala yastahfuna min Allah wa huwa ma'ahum iz yubayituna ma la yare min alqawl wa alama fi samawati wa fil ard ubangiji yana sane da dukkan abin da ke sammai da kasai duk wani abu Allah yana sane da shi sanin Allah ya kewaye da komi ala innahu bi kulli shay'in muhit wa ahada bi kulli shay'in ilma wallahu ala kulli shay'in qadir ubangiji mai iko ne da ko bisa kome da abin da yake mumkini to Allah subhanahu wataala mai iko ne akan sa minhu ta'zibu man wala yana daga abin da Allah yake da iko a kansa ya saukar da azaba ga duk wanda ya hada kai da kafirai duk hada kai da kafirai su baka makamai su baka menene su baka menene su baka yan tsaron kasa yan menene amma a ƙarshe in Allah ya so ya saukan ma da azaba sai a saukan ma da azaba duk kariyar da suke ma ba za ta amfa ba za ta amfana ma kome ba dan gaba za a ci gaba da fadar wannan ma'anar innal ladina kafaru lan tuguni anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah shay'a to a baya ma kuma an fada yasa wannan surar yana cikin abinda take koyarwa cewa lalle mutum ya kiyaye Allah kwarai kwarai kada ya dauka akwai wata dabara ko akwai wata mafita ko akwai wani karfi ko iko a duniyan nan da zai iya kare shi daga azabar Allah in Allah ya nufi saukan masa da azaba shi yasa mafita shine me bawa ya koma ga Allah ya mai da lamarinsa gaba ɗaya da ga Allah ya bi tsarin da Allah ya nema daga gare shi ya bi la malja wa la manja minka illa ilaika yawma tajidu yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويهذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد اذكر كتنا يوم تجد كل نفس لا ندى قوة ريزات سامي ma amilatu abinda ta aikata shi wato hudu na mafasul ya kaddara shi ne a'idin da wato wanda yake ya koma ga mausulin nan ma din nan wato wannan bisa cewa ma din mausuli ne ismi ta yi kuma a ce mausuli ne harfi wato kamar an ce amala ha kenan ma amilat ya tawilin sa da masdari wato amala ha yau mace da kullu nafsin amala ha duk abin da ta aikata na daga alheri za ta same shi muhurara an kawo gabanta sai manna da shi sai matukar farin ciki da shi daga tashin bawa daga kabari aikinsa na kirki zai zo gare shi da surar abin hawa ya ce ni ne aikinka na kirki a rayuwarka ta duniya na wahal da kai na wahal da kai ka wahala kan kai ne amma a yau zan hutar da kai ka hau kaina ka hau kaina sai ya je wajen hisabi yana abin girmamawa yau mana hashurul muttaqina ila rahmani wafda ya je abin girmamawa wa ma min su'in irin kuma ayyuka da ta yi wanda suke munana tawaddu a ran nan fa za ta gan shi shi ba dai an kawo gabanta da mu sura mummuna ya ce ni ne aikinka mummuna da kai a duniya ka ji daɗi da ni ka ji daɗi da ni a rayuwarka ta duniya amma a yau ne fa za ka wahala da ni sai ya hau kansa ya zamo da kyar zai je wajen hisabi yana dauke da wannan ayyukan munana wa hum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim to za ta zo tana burin law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida ina ma a ce an samu nisa fage mai isa tsakaninta da shi yanda shaidanin bawa ma naman da an je lahira zai ringa kawai ya laita bai niyo bai na kabudal mashriqain hatta idza ja'ana qala ya laita bai niyo bai na kabudal mashriqain fa bisal qari a ran nan fa ba fa mafita ga bawa gayata a ce an samu matuƙa fi na hatil bude a cikin nisan fala yasilu ilaiha a ce aikin nan bai sadu da ita ba amma ina ai dole sai ya sadu da ita matukar dai ita ce ta aikata shi yasa tun a nan duniya bawa yana da damar ya kiyaye kansa daga wannan matsayi da zai tsaya gare shi shine ya bar ayyukan munana a bar ayyuka munana dan a samu kubuta a bar ayyuka munana dan a samu kyakkyawan makoma to ya zulkullahu nasa ko yaushe dai Allah yana ba ku tsoro da kansa yana kiyaye da ku lalle ku kiyaye shi ku kiyaye abin da zai saba wa Allah subhanahu wataala ku karrara ko kurera an maimaita wannan littafi ne don karfafa wannan magana wallahu ra'ufun bil ibad ubangiji dai mai tausaya wa bayi ne ai shadidu rahmati bi mai tsananin tausayawa ne gare su har suka da uzuran inda ya tsaya yanki hanzarin su bi tabini zalika da ya bayyana musu wannan fi zamanin ya sa'u taubata wa rujua ilaihi fi a wakacin da suna da damar su tuba su koma ga Allah da irin abin da bawa da yake mummuna to gashi dai an faɗa masa aikin nan naka mummuna ne ga kuma irin sakamakon da yake jiran ka a kansa shi yasa amma kana da damar ka tuba in ka tuba yanzu nan Allah ya karbe ka kul ya ibadal ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu qabla an yatikum azab thumma la tunsaru wa tabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum min qabla an yatikum azab waqtatan thumma la tunsaru to wa antum la tashurun to wa min jumlatir afati kasratu takrari wa takidi fil kalami yana daga jumlar tausayawar da ubangiji yake nunawa ga bayansa da yake maimaita musu magana yake ƙara ƙarfafa ta la'allahu yasilu ila qulubi samina ko dai a samu maganan nan ta samu shiga zukatan masu ji fai amalu bai kwatara in ya so su tsaya su aiki da abin da magana take nema daga gare su su aiki da abin da magana ta hukunta a kansu wannan zala ayar da za a karanta ta sauka ne lamma kalu yayin da kafirai suke cewa mana abudul asnama wai ba abin da yasa suke bauta wa gumaka illa hubban lillahi sai ko dan so ga Allah so san Allah ne yasa suke bauta wa gumaka li yuqarribuna ilai wai dan gumakan su kusata su zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala to sai Allah ya saukar da wannan aya wakila wasu malaman suka ce sababu nuzuliha dalilin saukar wannan ayar fadin yahudu da nasara da suke cewa wai su ne 'ya'yan Allah masoyan Allah cewa su zaɓaɓɓu ne wajen Allah wai kuma imam ma suka yi wa Allah ai ƙarshe Allah ba zai musu azaba ba ko kuma in an musu azabar ma wata ɗan takaitaccen wakaci ne wa kalulanta masanan naro illa ayyaman ma'aduda ko nan gaba za a sake fito da wannan ma'anar ko an faɗi wannan ma'anar ma a baya zalika bi annahum kalulanta masanan naro illa ayyaman ma'aduda wa garrahum fi dinihim ma kanu yaftaruna wakila wasu suka ce fadin nasarar najirana da suka ce da manzo wai ba abinda yasa su suke bauta wa annabi isa da mahaifiyarsa maryam sai ko dan san allah wasu suka ce dalilin saukar wannan ayar cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiga ka'aba ya samu kafirai suna rataya kwan jimina a jikin gumakansu su su mata ado su kawata ta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da su wannan abin da kuke yi ba haka tsarin addinin annabi ibrahim yake ba tadda'unaha wadda kuke cewa ku a kanta kuke wadda kuke da awarta sai kafiran nan suka ce wai ba abin da yasa suke bauta gumakan nan sai ko dan su kusata su zuwa ga Allah zulfa kusaci sai aya ta sauka kul قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل لهم يا محمد جنة رسول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنتم تحبون الله إن دي حقيقة كوتن مسويا الله ne kuna son Allah in dai ku dinnan kuna son Allah fattabi'uni to akwai abin da za ku yi guda ɗaya ya nuna alamar cewa ku masoyan Allah ne shine shine ku bi ni bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine alamar cewa mai bin nasa mai bin manzon Allah yana son Allah subhanahu wataala wanda duk yace shi yana son Allah amma bai bi manzon Allah ba to ƙarya yake a da'awarsa ya faɗa abin da ba gaskiya ba ai fi jami'i ma ji bi ku bi ni ko a baki ɗayan abin da nazo da shi wal ma'ana abin da ake nufi annati ba annabi sallallahu alaihi wasallam fi ma ja bi cewa bin annabi a cikin abin da yazo dalilu ya shiryar alama habbatul insani da rabbi bisa cewa mutum yana son ubangiji cewa mutum mai bin manzon Allah yana son ubangiji abinda ake kira soyayya ita ce karkatar zuciya katarninsa da fifita binsa bisa abinda zuciyarsa take so amma wanda ya zama koyaushe abinda zuciyarsa take so yake kutsawa to ya da'awar san Allah wannan a baki ne a hakika ba masoyin Allah bane adda'atu biyayya tana lizimta in an samu soyayya inda za a samu soyayya to dole ko za a samu biyayya قال بعض العارفين ساش مسنا الله يتي شيني ابن الفارل لو قال تي هنجب على جمل الغراء لو قبت منتصلا ولم اتوقفي دا زي ce da ni dan ya nuna ya isa kai tsaya akan garwashin kirya hau kan garwashin kirya in ga kuma ka tsaya lawa kamtu ya ce da sai in tsaya din mumtasilan ina mai biyayya ga umarninsa wa lam atawaqafi da ban yi wata inda inda ba ba zan wata inda inda ba a cikin wajen bin umarnin nan wa qala barun wasu wani kuma yace wa anta tuziru hubbahu hadha la amri fil qiyas badi'u law kana hubbuka sadiqan la adatahu innal muhibba liman yuhibbu mudi'u kana da kai kana saba wa Allah wa anta tuziru hubbahu alhali kana bayyana san Allah wannan badi'u abu ne mai ban mamaki fil qiyas a fahimta ta hankali law kana hubbuka sadiqan da a ce sanka ga Allah da gaske ne da ka yi biyayya gare shi domin masoyi mudiyu mai biyayya ne ga wanda yake so kuma da almahabbata wanda ya da'awar soyayya alhali ba samu biyayya daga gare shi ba to da'awarsa ta zama batacciya ce ba za a yadda da ita ba ba za a karba ba yuhibbukumullah in kun bi ni sakamakon da za ku samu Allah zai so ku waya gafira lakum bi ma'ana annahu yusibukum yana nufin zai ba ku lada haka da yawa sukan tafi akai amma a bashi ma bisa soye san abu ne wanda yake ingantacce da masana Allah suke faɗa Allah zai gafarta muku laifuffukan ku za a shafe mina sufi daga takaddu fal mahabubu wanda yake masoyi na Allah wanda Allah yake son sa la yabqa alaihi zam bayan da za a yi zunubi ya saura gare shi ko da ya aikata zunubin sai a samu zunubin ya wanke daga gare shi dan take wal mabguru kamar yanda wanda Allah baya son sa la tabqa lahu datu ba wani aiki bi da yake wanzuwa gare shi baitocin nan na sayyidi abdul gani nabil sai sun nuna wannan rubba shasin taqudu al aqdaru lil maali wa ma bi zakati yaro gafilu wa sa'adatu taranatu wa min ha mustawshun nafaru wa alai in zalla ainu min Allah taqihi wa yasturu sattaru kullama qarafa dhunuba atatu tawbatu daharatu wastighfaru wa alai in zalla ainu min Allah taqihi wa yasturu sattaru fa billahi da'iman yataraka la bi yastashuqul anwaru wa fatan ka badal ibadata hatta minhu qad malla layluhu wan naharu ya tasama da zikiri wal dawi auda wa huwa na'i wa anhu shaddal mazaru da yawa wanda zai aikata aiki wanda ba daidai ba amma saboda ya aikata abin da zai sa a ce Allah ya so shi sai a samu duk ayyukan nan nasa ba daidai ba Allah ya shafe Allah ya shafe su hadisin cewa ما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم hadisi sahihi ya shirar akan wannan ma'anar da ake faɗa yau ka sani cewa ai baka sani ba ai Allah subhanahu wata'ala ya yi duba duba na rahama ga duk wanda suka halarci yakin badar ya ce da su daga yau duk abin da ma kuka aikata ba zan rike ku da shi ba na gafarta muku tun ma kafin ku aikata din na gafarta muku to wai ga filakun zunubanku ya gafarta muku zunubanku wallahu gafuru ubangiji mai yawan gafara ne liman tabani ga wanda ya bi ni ma salafa minhu qabla zalika abin da ya gabata daga gare shi kafin wato binnawa rahim mai jin kai ne da shi kula dai Allah wa rasul قل اطيعوا الله والرسول فإن تولوا وإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين kene da su ati'ullah ku ba Allah wa rasula ku bi manzo fi ma yamurkum bi a cikin abin da manzo yake umarta ku da shi min tauhidi daga kadaita Allah fa in tawallaw in duk wannan bayani da kai musu amma suka juyar da baya suka ki sauraron ka suka ki daukan wannan magana su yi aiki da ita arruwa ne da'ati suka kauda kai daga biyayya fa inna Allah la yuhibbul kafirin haqiqa su sun tabbata butuli ne masu butulcewa ne kafirai ne sun butulcewa ne momin Allah a ubangiji ko ba ruwansa da kafirai fi iqamatu zahiri maqamal murmari a nan inda za a ce fa inna la la yuhibbuhum sai aka kawo suna zahiri ai la yuhibbuhum bi ma'ana annahu yu'aqibuhum to Allah ya kiyaye mu Allah ya hore mana ban umarnin na Allah
bayan sallar ne rama abin da yake da azumi ko shi abin da samu shi a ai daga sanda musulunta ne azumin ya wajaba a kansa a masabar imam malik radiyallahu ta'ala an kuma akwai sabani game da ranar da ya musulunta menene hukunci a zancen da ya fi shura yanda shehu halili ya tafi a kai mai muhutasar shine cewa an so ya kani amma ba wajibi ba ne a kansa sai ya kame kuma ba sai ya rama ba saboda sanda alfajir da yake to sannan shi ba musulmi ba ne na wannan yinin shi yasa na sauran watan ne dai kawai yake wajibi ya azumta amma ruwayar wasu daga malikawa shine cewa wajibi ne ya kame yan can shi ne mutasa da cewa wa'in saku baqiyatil yawmi liman aslama ko wa'in saku baqiyatil yawmi liman aslama an so kamewa ragowar yinin ga wanda ya musulunta a cewa mustahabi ne ba wajibi ba ne amma mai askari shi za a ga ya faɗi cewa cewa wajibi ne ko to shi kenan
sai wanda yake cewa shi kuma mutum ne kan fara ta kan yau ina da ina baya da azumi Mm.
kuma me yake cewa kasa amma kuma ba shi da abin da yake cewa a tun da ba shi da abin da zai ciyar ai shi kenan ciyarwa ta sare daga gare shi la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha Allah ba إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين قال Allah subhanahu wa ta'ala wani subhanahu wa ta'ala ce inna Allah hakika ubangiji subhanahu wa ta'ala istafa adama ihtara ya zaba annabi adam a cikin halitta qala ibn abbas abdullah ibn abbas yace qalatil yahudu yahudawa sun ce su wai suna cikin 'ya'yan annabi ibrahim su suna cikin 'ya'yan annabi ishaqa suna cikin 'ya'yan annabi yaquba kuma wai su suna bin addinin wa'annan manyan annabawa na Allah da aka faɗa sai ubangiji tabaraka wa ta'ala ya saukar da wannan ayar wato ana yin raddi ga yahudawa cewa su ba su samu wannan ba saboda ko ba su bi su a addinin ba da suka ce suna 'ya'yansu haka ne 'ya'yansu ne amma kuma ayyukan su munana sai ya zamo sun zamo kamar ba 'ya'yansu ba yanda wani yake faɗa ne izabta harta bi aba'in lahum sharafun kulna sadaqata walakin bi sama waladu in kace zaka yi alfahari da iyaye da suke da ɗaukaka kace iyayen ka manyan mutane ne zamu ce gaskiya ne min yadda manyan mutane ne amma kuma abinda suka haifa kan wadai Allah wadai da shi kai baka biyo su ba baka zamo babba ba baka zamo babba ba bi sama waladu to haka yahudawa suke yi hakika 'ya'yan manyan bayan Allah ne amma kuma sai suka bar ɗabi'un manyan bayan Allah nan shi yasa sai suka zamo a hakika ba ƴaƴan su bane innahu laysa min ahlika innahu amalun ghairu su ta innahu amalun ghairu salihim wal ma'ana abinda ake nufi ubangiji ya zaba wayannan da musulunci da ba su annabta da ma- ba- da manzanci ku kuwa ku jama'ar yahudawa kuna bin wani tsari ne daban ba addinin su ba ba addinin wayannan kuke bi ba annaba adam ya rayu shekaru 960 amma mudda zamansa a aljanna falatu sabu wannan ta wuce a lissafa ta ba a lissafa ta to wa nuhan allah zaɓa annabi nuhu haza laqabuhu nuhu din laƙabinsa ne sunansa na asali abdulgafari wasu suka ce a sakano sunansa na asali sakano an masa laƙabi da annabi nuhu saboda yawan kukansa an ce daga zuriya annabi idris yake amma suka ce a'a bari idris din nema daga zuriyarsa idan su masu cewa shi zuriya annabi idris ne suka ce shi annabi nuhu dan lamaku ne shi kuma dan mutawashiliha bin idris shi kuma dan annabi idris alaihi salatu wassalam wa umira an ra annabi nuhu shekaru dubu da da- da hamsin ya yi a duniya shekaru dubu da hamsin wato shekaru ah, wato arba'in kafin a bashi annabta an bashi annabta ya zauna da mutanensa shekaru ɗari tara da hamsin yadda ƙur'ani yake faɗa fala bisa fihimu alfa sanatin illa hamsin ama bayan kuma an halakar da mutanen ya rayu shekaru sittin shine in an haɗa ya zamo dubu da hamsin abinda ake nufi zaɓinsa da bashi annabta da manzanci da kuma sanya shi daga waɗanda suke ulul azumi minar rusuli manyan manzanni wanda aka ce su biyar ne muhammadu ibrahima musa kalimuhu fa isa fa nuhu hum ulul azmi fa alami wa ala ibrahima ubangiji ya zaɓi iyalan annabi ibrahim ai istafahu ai ubangiji ya zaɓi annabi ibrahim bin nubuwati da annabta da manzanci wal hullati da badadantaka da aka ce iyalin annabi ibrahim ana nufin shi kansa wa ummira ibrahim an raya annabi ibrahim a duniyan nan shekaru 170 shekaru 170 ba'ala imrana da iyalin imrana kila wasu suka ce almuradu wanda ake nufi imranu abu maryama a ce imranu mahaifin maryam mahaifiyar annabi isa ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam a ce haka din ya fi kusa ce wasu suka ce a wa- um- uban annabi musa wa harun da annabi harunu wa bainal imranaini alfu wa samanu bi ati sanatin tsakanin imran uban annabi musa da haruna da kuma imran uban maryam kakan annabi isa shekaru dubu ne da ɗari takwas shekaru dubu ne da ɗari takwas a tsakaninsu bi ma'ana an fi ma yana nufin ana nufin su kansu wakila wasu suka ce wato ya zama alu din an yi amfani da shi ne majazan wasu suka ce innahu ma haƙiƙa an yi amfani da su ne ta fuskar haƙiƙa iyalin annabi ibrahim auladuhu su ne 'ya'yansa a iyalin imrana kuwa shi ne mahaifin maryam maryamu su ne ita kanta maryam din da kuma ɗanta babu musa wa ha- wa haruna musa wa haruna a, wato wa abu- a, wato annabi musa da haruna su ne iyalinsa in an ce ibrahim ɗin uban musa ake nufi ta zama iyalin nasa da ake nufi ya'yansa biyu annabi musa da annabi harun wanda dukkaninsu annabawa ne kuma manzanni ne shi annabi musa yana cikin ulul azumi shi ko annabi haruna ba a lissafa shi a cikin ulul azumi guda biyar din nan amma dai annabi ne manzo to alal alamina usu sauran halitta bi ja'alil anbiya min naslin da aka sanya annabawa daga zuriyarsu al muradu abinda ake nufi alamu zamanihim halittar da suke zamanin su bai hada halittar zamanin manzo ba sallallahu alaihi wasallam zuriyatan ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم su dinnan zuriya ce sashen su daga 'ya'yan sashe ne ba ruha min waladi ba arin minhu sashen su daga 'ya'yan sashe ne daga cikin su ai mutanasilina min ba'arin ai masu yayyafa ne daga sashe almuradu alba'ariyat bin nasabi ana nufin dan a samo wasu yanki dangane da dangantaka wakila wasu ka ce abinda ake nufi sashenta daga sashe ne wato duk irin tafiyar su daya dangane da gyaruwa da annabta da manzanci an biya'u kamar yadda asalan da annabawa ne wa rusulun da manzanni kamar haka ma 'ya'yan su ma suka zamo annabawa da manzanni bari ma a cikin zuriyar a cikin 'ya'yan akan samu wanda yake sun fi asalin nasu gaba daya kamar shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda yake daga zuriya annabi Ibrahim ne amma gaba daya ba kamar sa ko shi kansa annabi Ibrahim din bai kai kamar ishi ba to ba wallahu ubangiji sami'u mai ji ne lima yuqalu ga duk abin da ake fada duk abin da bawa ya fada Allah yana ji ali masani ne kuma bima yuqalu da abin da bawa ke aikatawa uskur إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم in kala timratu imrana tuna yanda matar imrana ta ce hannatu ita ce hannatu lamma asannat yayin da ta yi bege am yayin da ta fara tsufa ta fara shekaru wasu ta katilil waladi ta yi begen ina ma a ce tana da ɗa shi wannan imranu ɗin wato ba annabi ba ne wa kana laha utun ita wannan hannatu ɗin ya faƙo matar imranu tana da 'yar uwa tusamma isha'a ana ce mata isha'a bintu faƙot ita ma ya faƙot ubansu ɗaya kuma tana aure da annabi zakariya alaihi salamu shi imranu dinnan yana daga shagabanni na kirki shi ke da cewa sadanati baitul maqdis bisa duk masu gadin baitul maqdis wato shine shugaban su abinda duk ya faɗa ya zarce abinda duk ya faɗa ya zarce wasu abi sunan mahaifin shi wannan imranu kakan annabi isa sunan sa masan masan wato washtaka fada'atillah ta roki Allah wato ta yi bege gada sababu zalika abin da yasa ta begen gada an haka na ta yawman jalisatan wata ran tana zaune a bishiya cikin karkashin inuwar bishiya sai ta ga wani tsuntsu yana bai wa ɗansa abinci yana ba shi ruwa sai ta yi sha'awar ɗa ta yi begen a ce ina ma tana da ɗa saboda ganin wannan tsuntsun shi yasa sai ta roƙi Allah ya azurta mata ɗa ta bakanci cewa za ta ba da ɗan nan nata ga baitul maqdisi ya hidima ga baitul maqdisi lamarin da sha'anin ya kasance ba a samun wani daga manyan baitul maqdisi sai ko yana da ɗa da ya bakanta li hidimatihi don hidimar baitul maqdisi wato manyan mutane na garin gani suke ɗaukaka ce a ce mutum yana da dama da yake hidima a masallacin gani suke haka ɗin ɗaukaka ce a ce mutum yana da ɗa da yake hidima a masallacin shi yasa duk wani babba za a same shi yana da ɗa da yake hidima a baitul maqdis sai ko Allah ya amsa addu'arta sai ta sami ciki ta hasad bil hamli yayin da ta ji alamar cikin sai ta sabunta bakantar marra ta biyu bi kauliha da ta ce rabbi ya ubangiji wato ta roki Allah da ta ji alamar cikin sai ta ce ya rabbi ya ubangiji inni nazartu laka ma fi banni hakika ni na bakanta gare ka in sanya ma abin da yake ciki na muharrara abin kyautawa atikan abin kyautawa halisan kubutacce min shawagilin duniya daga duk wani abu mai dauke hankali na duniya alaihi mata bai cika muqaddas dan yi hidima ga dakin ka abin tsarkakewa salama ha zawjuha ala zalika mijinta ya zarge ta bisa wannan ke ya zaki ce abin da yake cikin kikin sanya shi abin bakanta ga yin hidima a baitul maqdis idan kika zo kika haifi ya mace fa ya zaki kenan inda ta idlaki a bakantarta ba ta kaidance shi da cewa in Allah ya sa ɗa ne namiji ba sai ta wanzu a cikin ɗimuwa da mijin nan nata ya faɗakar da ita sai kuma ta shiga damuwa wakarabin da bakin ciki har kuma ta haihu ɗin falon mawar ada yayin da ta haifi abin da ke cikin nata ta ga ashe mace ce sai ta kawo hanzari zuwa ga Allah da abin da za a faɗa ba ta kabbal minni ya ubangiji wato kanu ya ba'alu da zalika sun kasance suna aikata haka bisiriya ne da yaran su kanana sai su ce sun bakance yaran su kanana su je su yi hidima a baitul maqdis har zuwa yaran su balaga idan sun balaga sai su yi musu tayin haka to ku kun ga tasowa ko kuna hidima ne a masallacin nan yanzu me kuke gani kuna ganin wadda kuka yi zamanin ƙuruciyar ku ta wadatar koko kuna son ku ci gaba da hidima kai ne taron hidimata idan sun zaɓi cewa su ci gaba da hidimar sai su zauna a masallacin wa kulle biha a kallafa musu da yin hidimar ba sa fitowa don wani abu min shawagilin duniya daga shagal abin da zai ɗauke hankali na duniya shi yasa komai nasu sai a ringa kai musu komai nasu sai a ringa kai musu masallacin su ba abin da yake gaban su sai kawai kula da masallacin idan sun zaɓi rashin hidimar lizalika suka ce su gaskiya wadda suka yi ta kuruciyar ta wadatar yanzu a bar su si wani abin sai a ce to shikenan ku je ku yi abin da za ku yi a yanzu ku je ku yi abin da za ku yi a yanzu kaga su wato masu yi musu hidiman na masallaci mu sai mu ce sun fi limaman mu kenan yanzu ko da shi ya kai masu ko alifa ba ka fita ai kana fita ko ko ba kai kake limanci ba to eh fata kabal min ne ka karba daga gare ni innaka anta sami ubangiji kai ne mai ji addu'a mai jin addu'a alali masani bin niyyati da niyyar bawa wa halaka imranu mijin nan nata sai Allah ya sa yi wa fati wa hiya hamilun tun sannan tana ciki tana da ciki bata riga ta haihu ba shi yasa a huda shi yasa ita maryam sanda aka haife ta a ubanta ya riga ya mutu sai uwarta sai uwarta hannatu amma sanda ita aka haife ta ubanta ya riga ya mutu to
فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فلما ورأتها عند الله ساتها فأبن يكي تكن ناتا ولدتها تايفيت جارية halin kasance wata kuyanga wa kana tardu an ya kuna gulaman da can tana sa ran a ce ta haifi da namiji islam ya kun yi hararo illal gilmanu da ba wanda ake bari don yin hidima ga masallacin baitul maqdis sai yara maza yara mata ba a barin su su yi haka qalat sai ta ce mu'tazirata tana mai hanzari ya rabbi ya ubangiji inni waratuha unsa hakika ni na haifa abin da yake cikin nan nawa halin kasancewar sa mace na haifa mace wallahi alam ma warat Allah ya fi ta sanin abin da ta haifa eh domin Allah ne ma ya kaddara mata ai ta haifi ya mace shi yasa ya fi ta sanin ma me ta haifa din eh jumlatul tirarin jumla ce itirariya min kalamihi ta'ala daga zancen ubangiji wato ubangiji ne kawo wannan magana wa fi qira'atin bi rammi ta'i wata qira'a wallahu a'lamu bima wara'atu ita ma ko qira'ar sab'iyya ce yayin ya zama kenan sannan daga magana ta ce wallaisa zakaru kalunsa namiji allazi dalabat wanda ta nemi ina ma shi aka bata bai zamo ɗaya ba da mace allati wuhibat macen da aka bata li'annahu yuqsadu lil hidmati domin shi ɗa namiji akan nufe shi don yin hidima a masallaci wahiya ita ko ya mace la tasluhu laha bata dace ba ga yin hidimar a masallaci li ru'fiha dan zama wata tana da rauni wa auratiha da zama wata jikinta al'aura ne ba daidai bane ta ringa bude jikinta wa ma ya atariha da kuma abin da kan afku gare ta min alhairi daga jinin haira wa nahwihi da abin da ya kama da haka da abin da ya kama da haka kamar jinin biki wai ni san mai ha maryam ta ce hakika ni na sa wannan yatawa suna maryam ma'ana bi lokaci ma'anan maryam da harshen abraniyawa al'abidatu mai ibada maryam mai ibada kenan hadimatu rabbi mai hidima ga ubangiji wai ne wa izu habika ya ubangiji hakika ne ina neman ka kare ta ina neman ka tsarshe ta wa zuriyata da dimma abin da za ta haifa auladaha ayanta walam talid illa isa ita maryam bata haifi kowa ba sai da daya shine annabi isa ina neman ka tsare su min shaydanin rajim daga shaydan wanda yake abin korewa daga rahama fil hadisi ya zo a hadisi ma min mauludin ba wani yaro da za a haifa yulad da za a haife shi illa masa shaidanu hina yulad sai ko daidai sanda zai fito daga cikin uwarsa shaidan ya taba shi to kaga sai shaidan ya taba shi sai sai hillu sariha wannan ne yake sa yaro yake fadowa yana mai kokawa aya cewa kuma fa yasta hilla sarihan ya zama jawabin na fayin ne kenan ma ma din na fayin illa maryam illa maryam wa bunuha sai ko maryam da ita da ɗansa da ɗanta shine annabi isa shi shaidan da ya tafi zai taba su sai aka ɗauke su aka kawo masa da idanu sai ya zama ya suka a cikin tsari tsarin da aka sa tsakaninsa da su rawahu shehani buhari da muslim sun ruwaito wannan hadisin wannan hadisin buhari da muslim sun ruwaito shi fa taqabbalaha تقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب ka ta kabbala ha rabbuha ubangijin maryam sai ya karbe ta rariya biha ya yadda da ita hadimatan li baitul maqdis tana mai hidima ga baitul maqdis wa hallasa Allah ya kubutar da ita min da nasl arfani daga daudar da ake hada yara da ita wannan sa'i ko daudar da ake hada mata da su shi yasa ita bata taba jinin haira ba bata taba jinin haira ba a wa ambata ubangiji ya tsirar da ita ya ta da ita nabatan hasanan tayarwa kyakkyawa an sha'aha ya ta da ita bi hulukin hasani da ɗabi'a kyakkyawa ko bi halkin hasani da halitta kyakkyawa tsakanat tanbutu fil yawmi kama yanbutu al mawlud fil an maryam ta zamo girman da take a kullun girman da sauran yara suke ne a shekara guda wata ta zo da ita ga malaman masu gadin baitul maqdisin ta ce ku karɓi wannan wadda aka bakanci cewa za ta yi hidima a wannan masallacin kowa sai ya kwaɗayin a ce shi zai kula da ita shi zai rike ta me yasa domin ita yar shugabansu ce a imranu mahaifinta sanda yake da rai shine shugabansu sai zakariya ce ni na fi kamata a ce ta zauna a wajena me yasa domin yar uwarta tana wajena yar uwarta ni nake aurenta sai ka ce a a su ba su yadda ba a sai an yi ƙuri'a wato sai suka tafi su mutum 29 ne zuwa ƙuramar jordan suka jefa alƙalumansu ala anna man sabata kalaman ko kalamuhu cewa lamarin da shanin dukkan wanda alkalaminsa ya ɗago sama ya hau sama shi ya fi kamata a ce ya kula da ita to da kowa jefa alkalaminsa duk alkalaminsa sai suka yi ƙasa amma na annabi zakariya sai ya taso sama shi yasa sai annabi zakariya ya karbi maryam ya gina mata wani bene a masallaci bisullamin da tsani ba wanda yake hawa wajenta sai shi shi kadai ne yake iya zuwa wajenta ya kasance yana zo mata da abin da take ci abin da za ta ci da abin da za ta sha da abin da za ta shafa idan ya zo wakacin da ake sanyi tsananin sanyi sai ya sami abin marmari wanda akan samu ne wakacin bazara in ya zo mata kuma wakacin da ake tsakiyar bazara sai ya ga abubuwan marmari wanda sai wakacin sanyi ne ake samu kama kara ta'ala kamar yadda ubangiji ya fada wa kafala ha zakariya annabi zakariya ya reni maryam rammaha ilaihi ya taro ta zuwa gare shi wa fi qira'atin akwai wata qira'a wadda ita ma dai sab'iyya ce bit tashdidi da shadda wa nasbi zakariya da nasarta zakariya wato wa kafalaha zakariya wa kafalaha zakariya to mamdudan shi zakariya ana faɗarsa da alhamza kamar yadda kira a mu take zuwa ko zakariya amma makasoran ko ba da alhamza ba zakariya kawai illa iyaka wato a ce da madda ko da kasara ya koma ga kira a shadda amma kira wanda suka karanta ba shadda to wannan wato zakariya wakafalaha zakariya wato wakafalaha zakariya su wannan dole sai da madda tare da yin rafa akan zakariya un bisa cewa fa'idi ne na kafala kamar yadda aka karanta yanzu dan an ce kafala ha zakariya to alfa'ilu wanda ya bada renan ga shi annabi zakariya Allahu shine Allah Allah ne ya bashi renan nan kullama da ala alaiha zakariya ul mihraba lissan da annabi zakariya shiga gurin ibata ta gare ta algurfata wannan benan da ya gina mata wahi ashraful majalis ita ce mafi daukakar gurare waje da inda harizgan sai samu arziki a wajenta ya samu abin marmarin sanyi idan ana bazara ko ya samu abin marmarin bazara in ana sanyi kala ya ce da ita ya maryamu ke maryam an nalaki haza ta wani ta ina ne kika samu wannan gashi wannan ba wakacinsa ba ne gashi kuma ke ma ba ma wanda yake zuwa wajenki in ba ni ba ni ko ba ni na kawo miki ba ko ma ni ne ai ba wakacinsa ba ne kalat sai takan ce da shi wahiyar sajeratu alhali tana karama shi yasa maryam tana cikin waɗanda suka yi magana alhali suna ƙanana tun kan a yaye ta wato tun tana shimfiɗa jarirata ta ta yi magana shi yasa saljalaludin suyudi yake cewa ta kallama fil mahadin nabiyyu muhammadu wa yahaya wa isa wal halilu wa maryamu kaga ya lissafa ta a ciki mutum goma da ya lissafa ko sha daya ta kallama fil mahadin nabiyyu muhammadu wa yahaya wa isa wal nabi wal halilu wa maryamu wa mu bi durajin su mashahidu yusufin wa diflun ladal uhudud yarwihi muslim wa diflun alaihi murrabil amati allati yuqalu laha tazni wa la tatakallamu وما شدة وما شدة في أهل في أهل فرعون طفلها وفي زمن الهادي المبارك يهتم تو inna Allah ta'ala tace wa yumin inna Allah ai wannan arzikin da ka gane da shi ya zo min ne daga wajen Allah ya ci ni bihi min aljannati yana zo min da shi ne daga aljanna inna Allah haqiqa ubangiji yanzu kuma ya sha'u yana azurta